الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأن أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina takwas ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne wallafar al'imam barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 128 a darasin da ya gabata mun karanta gabar da imamul barbahari yake cewa duk wanda ya gabatar da sayyidina abubakar da umar da uthman da ali akan sauran sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan bai faɗi wata kalma ba sai ta alkhairi akan ragowar sahabbai to haƙiƙa ya fita daga shi an tun daga farkonsa har ƙarshe to wannan gaba a sheik fauzanul fauzan ya yi bayani na sharhin wannan gaba ta imamul barbahari cewa ahalus sunna wal jama'a su ne waɗanda su suke gabatar da sayidina abubakar a matsayin khalifa na farko wanda ya ɗara sauran sahabbai falala da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sayyidina Umar yana biye da shi a falala da kalifanci sannan sayyidina Uthman yana biye da Umar sai kuma sayyidina Ali radiyallahu anil jami' wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa a lokacin da su kuma aqida ta Shi'a suna cewa Ali radiyallahu an shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalifofi guda uku da suka gabace shi kalifanci ne na kwace kalifanci ne wanda aka yi shi bisa rashin cancanta sannan ma suna kafirta abubakar da umar to wannan yana daga cikin abin da muka tattauna sannan sai mala yake cewa a babin imani ahlus sunna sun yarda cewa imani baya zama imani sai an kudurce shi a zuci sai baki ya furta kalmar imani sai gaɓoɓi sun gaskata wannan furucin na imani a aikace sannan imani yana ƙaruwa gwargwadon yadda mai imanin ke ƙara haɓaka ayyukan ɗa'a ga Allah kamar yadda imanin ke raguwa ke yin baya a lokacin da mai imanin ya durfafi saɓan Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda yadda da irin wannan aƙida a babin imani to shine ahlus sunna ya fita daga murji'anci tun daga farko har ƙarshe domin su murji'a su suna ganin cewa imani daban aiki daban ana iya samun mai imani amma fa a murji'anci baya sallah baya azumi baya kowane aiki cikin ayyukan da za su tabbatar da imaninsa su tabbatar da musuluncinsa a wajen murji'a mai imani ne to duk wanda ya da imani sai an hada shi da aiki yana karuwa yana raguwa to ya fita daga aqidan murji'a yana da aqida irin ta ahlus sunna wal jamaa haka duk wanda ya yarda da halacci na yin sallah a bayan kowane liman ko bayan kowane shugaba shugaban nan nagartaccen shugaba ne ko fajiri sannan da halaccin yin jihadi a tare da kowane shugaba ko mutumin kirki ko fajiri to ba kuma ya ganin halaccin fito na fito da tawaye ga shugaba ta hanyar yaƙar shugaba da makami sannan ya yadda a yi wa shugabanni addu'a ta kirki addu'a ta nagarta addu'a ta Allah maɗaukakin sarki ya datar da su to duk wanda ya yarda da wannan to ya fita daga aƙidar khawarijanci tun daga farkonsa har ƙarshe imam al-barbahari ya ce duk kuma wanda a babin ƙaddara ya ce ƙaddara ga baki ɗayanta daga Allah take ta alheri da kishiyar haka Allah yana ɓatar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama to duk wanda ya da irin wannan aƙida a babin imani da ƙaddara to ya fita daga aƙidar alƙadariya ainihin wato tun daga farko har ƙarshe da kuma aƙidar jabariya wato tun daga farko har ƙarshe kuma wannan shi ake kira da ahlus sunna wannan bayani duk shi ma imam al-barbahari ya yi mana a satin da ya wuce mun shiga wata gaba lokaci ya cin mana inda imam al-barbahari yake cewa wa bid'atun zaharat akwai wata bid'a da ta fito wata bid'a da ta bayyana hiya in baka santa ba ita ce kufurun billahi al-azim wannan bid'a da ta bayyana ta fito wallahi bid'a ce wadda kafirci ne tsantsagwaransa kafircewa Allah mai girma ne wanda duk ya kudurce wannan akida ya kafirta ya kafurcewa Allah ko shakka babu in ji Imam al-Barbahari shine wanda yayi imani da aqidar raja'a aqidar raja'a su wayannan yan raja'iyya din su ne masu cewa Ali bin Abi Talib din nan fa da ake ta magana wanda mun san yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja ta hudu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam khalifan manzon Allah na hudu ya bar duniya tuni to a masu wannan aƙidar ta murji'a sun ce yana nan a raye bai rasu ba kuma sun ce yana nan zai sake dawowa kafin a tashi alkiyama kai ba ma shi ba har da ƴaƴansa da jikokinsa duk da aka ce sun mutu ba su mutu ba irin su Muhammad ibn Ali irin su Ja'far ibn Muhammad irin su Musa ibn Ja'far dukkanin wayannan sun ce rayayyu ne suna nan a raye kuma za su dawo kafin a tashi alkiyama sannan su ne masu aƙidar imama cewa limamansu guda goma sha biyu ya alamunar gaiba sun san gaibu sun san me za a yi gobe da jibu da gata to duk mai wannan aƙida aƙida ce da ta ci karo da aƙidar musulunci shi sa imamul barbahar ya ce fahadharhum ka yi hattara da su fa innahum kuffarun billahi al'azim domin wa'annan kafirai ne babu wani kwane-kwane sun kafurcewa Allah mai girma da ba su ba ma da duk wanda yake da aƙida irin tasu. Ƙalal mu'allif rahimahullah, ƙauluhu man yi uminu bin raja'a. Da Imam al-Barbahari ya ce shi ne wanda ya yi imani da raja'a, haza inda shi'a, wannan aƙidar raja'a a wajen shi'a, fahim ya ƙuluna, su ‘yan shi'a suna cewa, innal amwata lallai matattu minal a'immati daga limamansu min ahalil baiti waɗanda suke daga cikin ahalul baiti yarji'una wai za su dawo fi akhiriz zamani a ƙarshen duniya wa yaqumuna bil adli za su tsaye da adalci wa yukhrijuna umar wa ababakrin za su fito da abubakar da umar was sahabata da sauran sahabbai min quburihim daga kaburburan su wa yuhriqunahum duk su banke su da wuta kaji wata aqida mala kaji wata muguwar aqida mala su haka suka fahimci addini kuma suna ganin wannan ita ce aqidar da take ingantacciyar aqida da ya kamata kowa ya kuturce cewa limamansu guda goma sha biyu sun san gaibu sannan wannan limamai za su dawo ƙarshen duniya za su tsaye da adalci cikin adalcin da za su tsayar akwai abubakar da umar wanda su a wajen 'yan shi'a masu wannan aƙidar azzalimai ne sun yi zalunci da haka za a fito da su daga kaburburansu kai ba su ba ma da sauran sahabbai duk za a fito da su a ƙone su da wuta wal iyazu billah qawluhu wa man qala bi hadha fa huwa kafirun billahi la shakka la shakka fi alladhi yaqulu bir raj'a ala hadha an-nahwi duk wanda ya yarda da aqidar raj'a a irin wannan tsarin la shakka annahu kafirun billahi subhanahu wa ta'ala ko shakka babu ya kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala قوله ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي الغلاة منهم وإن دسك وتغونا دا إري ما أتكنسو من يقولون أقوي ما سيتوا علي لم يمت علي سام سام بمتبا وهو في الصحابي وينا نا أغاجماري ويعبدونه كما سنة نسنا بوتا مسا in ka ga masu kallon gajimare suna wata ibada to wayanda suke da irin wannan aqidar ne na taraja'a su a aqidar su sayyidina Ali bin Abi Talib bai rasu ba yana nan da rai suna ma bauta masa yana ina suka ce fi sahab yana cikin gajimare qawluhu wa Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn al-Baqir wato ba shi kadai ba ma hadda Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn albakir wanda aka fi sani da albakir wa ja'far bin muhammad da ma muhammad ibn muhammad da ja'far kai ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn wa huwa ja'far as-sadiq shine ja'far as-sadiq wa musa ibn ja'far da kuma musa ibn ja'far al-kazim wanda aka fi sani da musa al-kazim ibn ja'far as-sadiq dan ja'far as-sadiq ولذلك الرافضة dan haka ne 'yan shi'a yusammuna anfusahum bil musawiyya suke ambatan kansu da musawiyya wal musawiyya ita wannan musawiyya din nisbatun ila Musa al-Kazim wai suna danganta kansu zuwa ga Musa al-Kazim shi yasa mazhabar tasu matafiyar tasu sai suke kiranta al musawiyya qawluhu wa yatakallamuna fil imama wa annahum ya'lamuna al-ghaiba ay ya'taqiduna su a aqida su fi a'immatihim game da limaman su annahum ya'lamuna al-ghaiba sun san gaibu limaman nan nasu sun san gaibu wa annahum yashra'una ma sha'u kuma shugabannin limaman nan nasu suna da dama su shar'anta abin da suka ga dama wa yansakhuna ma sha'u suna da ikon su shafe abin da suka ga dama da haka za su iya yin ƙari a cikin alkur'ani za su iya soke wasu ayoyin a cikin alkur'ani duk suna da wannan ikon suna da ikon su shar'anta abin da Allah da manzansa ba su shar'anta ba suna da ikon kuma su soke abin da Allah da manzansa suka shar'anta min ash-shar'i na shari'a li'anna Allah fawwada hadha ilayhim wai saboda Allah ya danka wannan lamari a hannunsu Allah ya fawwala al'amarin zuwa gare su ya ce su soke shari'ar da suka ga dama su tabbatar da wadda suka ga dama su karo wadda suka ga dama Allah ya ba su wuka da nama a faɗar su wa annahum ay al'a'imma sannan su wayannan limamai nasu ya alamuna al-ghaiba sun ce sun san gaibo wa hal ahadun ya alamul ghaiba illa Allah shin dama akwai wani mutum da ya san gaibo banda Allah mu aqida mu dai la ya'lamul ghaiba illa Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun qawluhu fahdharhum fa innahum kuffarun billahi al azim ay man idda'a ilm al ghaib ay duk wanda kaje yana da awar ya san gaibu aw anna ahadan ya'lamu al ghaiba ko kuma yana da awar wani wani wanda ya yarda da shi cewa ya san gaibu illa man allamahu Allah banda wanda Allah ya sanar da shi gaibo min rusulihi daga manzanninsa fa huwa kafirun to duk mai wannan da'awar kafiri ne qala ta'ala Allah ta'ala ya ce alimul ghaib Allah fa shine masanin gaibu shi ya san me zai faru fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan Allah ta'ala bai bayyanar da gaibinsa ga wani illa manirta min rasulin sai fa wanda ya zaɓa daga manzo hadha khasun bin rusuli ashe sanin gaibun da Allah ta'ala ke sanar da wasu cikin bayinsa wannan ya keɓanci wasu manzanni li'ajali maslahatul umma saboda dalili na maslahar al'umma Allah ke sanar da manzanninsa wasu labaran gaibu wadda'awati ila Allah da kuma kiran su zuwa ga Allah wal yakuna mu'jizatan lahum dan ya zama mu'jiza gare su amma gairun rusul amma a ce wani wanda ba manzanni ba fala ahada yudli'uhu Allahu ala shay fala ahada yudli'uhu Allahu ala shay'in min al-ghaib babu wani mutum ɗaya da Allah ta'ala ya sanar da shi wani abu na ilimin gaibu wa'inda Allah ya sanar da su ilimin gaibu su ne manzanni قال المؤلف رحمه الله تعالى قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله فمن وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي فقد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب إمام البربهاري يقول rahimahullah ya ce ɗu'umatu bin amr da shi da sufiyanu thauri Allah ya ji kansu da rahama sun ce man wa ƙafa inda Usmana wa Ali duk wanda ya yi tawakkufi a daidai lokacin da ya zo maganar na Usman da Ali fahuwa shi'iyun ɗan shi'a ne duk wanda ya yi tawakkufi ya tsaya ya yi turus ya cije da ya ji an zo kan sayyidina Uthman to karkai wata wata dan shi'a ne la yu'addal karka dauke shi a matsayin adali ne ba a adalantar da duk wanda yake dan shi'a wala yukallam ba a magana da shi wala yujalasu tu'ma bin amr da sufyan thauri suka ce ko zama da su bai kamata a dinga yi ba ba a zama da su duk mutumin da yake da wata muguwar aƙida yake da gurɓatacciyar aƙida magabata ƙaurace masa suke ba a zama da shi ballantana a mu'amaloli ballantana a auratayya da cinikayya da sauran abubuwa da shi la yu'addal suka ce kar a ɗauke shi a matsayin adadi wala yukallam kar a yi magana da shi wala yujalasu kar a zauna da shi da ya zo ana zaune ya zo ya zauna kowa ya tashi ya bashi guri ومن قدم عليا على عثمان duk wanda ya gabatar da sayyidina Ali akan sayyidina Uthman yace sayyidina Ali ya fi sayyidina Uthman radiyallahu anhuma Allah ya dada su baki daya fa huwa rafidiyun shi ma dan shi'a ne fa qad rafada athara ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin wannan yayi wance kale yayi watsi da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man qaddama al-arba'ata ala jami'ihim dukkan wanda ka ji ya gabatar da waɗannan kirka kan sahabbai guda hudu a kan ragowar sahabbai duk wanda ka ji na cewa abubakar umar usman ali sun fus gaba ɗaya ragowar sahabbai wata rahama alal baƙin kuma yake cewa rahimallahu ko an kawo sunan wani sahabi ko sahabbai ya ce Allah ya ji kansu da rahama yana nema musu rahamar Allah wa kaffa an zalalihim kaga yana kame bakinsa gabarin ambatan tuntuɓansu fahuwa ala ɗariƙil istiƙama wannan yana kan tafarkin miƙaƙe yana kan tafarkin istiƙama walhuda yana kan tafarkin shiriya fi hadal bab a cikin wannan babi da muke magana a kansa shar sai shek fauzanul fauzan rahimahullahu ta'ala ya ce man tawaqqafa fi sha'ani Uthman wa Ali duk wanda kaga yayi turus ya tsaya yayi curko curko game da sha'anin Uthman da Sayyidina Ali wa ƙala kaji yana cewa innal khilafata li aliyin kalifanci fa na sayyidina ali ne wa laysa li uthman ba na sayyidina uthman bane fa huwa shi'iyun yana daga cikin alamomin shi'anci dan shi'a ne fa kaifa billadhi yaqulu to wannan shi nasa da sauki ma to ya kuma ga wanda yake cewa innal khilafata ai kalifanci ma gaba daya laysat li abi bakr wa umar bata cancanta ba ga sayyidina abubakar da sayyidina umar bal hiya li aliyin bal ma kalifanci na ali ne fa huwa al wasiyu shi sayyidina ali shine wasiyin manzo Allah wa manzo Allah shi yayi wa wasiya cewa in ya bar duniya ya zama khalifansa قوله لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس فهو شيعي يتبرأ من أن شيئاني أكم برنت دشي لا يعدل يعني لا يحكم بعدالتي كر أتبين حكمتي دشوا عادليني in dai har yana sukan sabai ina kirki game da mai zagin sabai ina wata nagarta da za a kalli wanda yake kallon wa'annan bayan Allah ya faɗo kalma mara daɗi game da su duk wanda zai taba mana su mu yana da sauran mutunci yana da sauran wani kirki da zamu kalle shi da shi ko ya fi kowane mutum mutum kirki a zamanin sa mu mutumin banza muke daukan sa domin ya ambaci waɗanda suka fi kowa kirki ya ce ba su da kirki wala yukallam ai takalima ikramin ai kar ai magana da shi ma'ana magana irin ta girmamawa kar ai wani girmama shi wambisatin kar a sakan masa fuska wa muwafaqatin kar a taba yin muwafaqa a dace da shi a wani ra'ayi wala yujalasu li anna dararahu yantashir kar a zauna da shi domin cutar wasa mai yaduwa ce cutar da yake dauke da ita cuta ce mai yaduwa ita ko cuta mai yaduwa killace mutane da basu kamu ba ake kasu haɗu da wanda suke sun riga sun harbu da wannan cutar to shi tunda ya riga ya harbu da cutar aibata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne a kyamatar da sauran waɗanda suke da lafiya basu kamu da wannan virus din ba su a killace su kasu haɗu da shi shi sa aka ce kar a zauna da shi domin cutar wasa yantashiru tana yaduwa alaman jalasahu ga duk wanda yake zama da shi li'anna du'atat dalali domin masu kiran mutane zuwa ga bata yu'athiruna fi julasa'ihim suna yin tasiri yau da gobe ga abokan zaman su wa man sahibahum da duk wanda ya abota da su shi yasa ba a san abota da su ba a san zama da su su kam a killace su in san samu ne su ma a ci gaba da ba su magani a ci gaba da shayar da su alkur'ani da sunna madara bisa ga fahimtar magabata don su warke daga wannan cutar amma wace lafiya suke da ita har za a bar sauran lafiyayyun mutane masu kyakkyawar aƙida masu ganin sayyidina abubakar a matsayin mutumin kirki masu ganin umar a matsayin mutumin kirki masu ganin sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mutanen kirki yaushe za a ban mutane su dinga gauraya da wanda suke da irin wannan ainihin cuta din to shi yasa sai aka ce kar a dinga zama da su saboda kada su cutar da mutane da irin wannan cuta قوله ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي يعني في الخلافة duk wanda kaji a kalifanci yana cewa sayyidina Ali yana gaban sayyidina Uthman a kalifanci to wannan shi ma ka sani rafidi ne dan shi'a ne mas'alatul afdaliyya mas'alar wa yafi wani game da sayyidina Uthman ko tsakanin sayyidina Uthman da Ali ayyuhuma afdal wa yafi wani falala shin sayyidina Usman yafi Aliyu falala ko sayyidina Ali yafi Usman falala fa hiya mas'alatu niza'in bainal ulama to wannan mas'ala ce da gaskiya an yi ja'in ja an yi sabani tsakanin malamai amma malaman musulunci kaf ba su da ja'in ja game da sayyidina Abubakar yafi kowa cikin sabbai daga shi sai sayyidina Umar yafi kowa cikin sabbai to da aka zo kan sayyidina Usman ne da tsakaninsa da sayyidina Ali malaman musulunci suke tattaunawa wa ya fi wani falala a cikinsu ba a zuhun yi faddilu aliyan wasu malaman suna fifita sayidina ali akan sayidina usman wa ba a zuhun yi faddilu usmana wasu kuma suna fifita sayidina usman akan sayidina ali amma khilafatu amma a sha'anin kalifanci fa man qaddama aliyan ala usmana duk wanda ya gabatar ya ce shi a wajensa sayidina ali shine khalifa sannan usman ya kunu min ahalin dalal ya ɓace shi ba ya shiga cikin ma'abota ɓata amma wa ya fi falala to wannan baka da matsala don ka ce kai a fahimta ka bisa dalilai da hadisan duk da ka tattara na Usman da Sayyidina Ali da maganganun da annabi ya akan Aliyu da Usman kai kana ganin Aliyu a wajen ka yafi Sayyidina Usman wannan in ka faɗi haka ba kai kaɗai ba kai ka fara ba kafin ka faɗa wasu cikin malamai suna ganin cewa sayyidina ali ya fi sayyidina usman falala amma a kalifanci fa a kalifanci dole ne ka yadda sayyidina usman yana gaba da sayyidina ali ina fata an gane li'anna sahabata domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi aliyu nafsa nafsu hadda shi kansa sayyidina ali ajma'u duk sun hadu ala taqdimi usmana akan gabatar da sayyidina usman radiyallahu anhu akan kalifanci kuma kai ka san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah su ya kai inda sayyidina ali suka ga ya fi cancanta shi za su fara dorawa kafin su shugabantar ko su kalifantar da sayyidina usman ina fata an gane abin da zai faru kenan kuma shi kansa sayyidina Usman da ya san ya fi sayyidina Usman cancanta da dacewa ba zai haƙura ba zai ta ƙoƙarin nuna cewa shi fa ya fa kamata ya zama khalifa ba ainihin wato sayyidina Usman ba amma daga cikin waɗanda suka fifita sayyidina Usman a khalifanci akan sayyidina Ali har da shi kansa sayyidina Ali radiyallahu anhu قوله فقد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا بالرافضة لأنهم قالوا لزيد بن علي أنكرا وإن متاني رافضة وسبيد سن شيء سنة أكيد زيد بن علي ما تقول في أبي بكر وعمر me yasa ake ce musu arrafida an ce ana daga cikin dalilan da ake sa aka sa wa yan shi'a rawafid ake kiransu rafidawa saboda wata rana qalu li zaid bin ali sun tambayi zaid bin ali radiyallahu an suka ce ma taqulu fi abi bakr wa umar menene ra'ayinka game da sayyidina abubakar da umar su yan shi'a suka tambayi zaid bin ali suka ce me me zaka ce game da abubakar da umar qal sai zaid bin ali ya ce uhibbuhum ina kaunarsu wa atawallahum ina jibuntar al'amarinsu ina kaunarsu li'annahuma saboda abubakar da umar ɗin da kuke gani wazira jaddi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waziran kakana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji zaid bin ali zaid bin ali ya ce ina kaunar abubakar ina kaunar umar ya ce ko ba don komai ba saboda abubakar da umar ɗin nan wazirai ne na kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai kawai su bai musu daɗi ba wannan amsar da ya ba su abinda zaidu bin ali ya faɗa ya ɓata musu rai sai suka ce idan narfuduk in haka ne kai ma mun yi watsi da sha'aninka mun kakkaɓe hannu daga yi maka mubaya'a mun kakkaɓe mun rabu da kai farafaduhu sai suka yi watsi da shi suka warware mubaya'ar da suka yi masa fasummu bin rafida sai ake kiransu da rafidawa masu kakkaɓewa masu ainihin wato yin tawaye ga zaidu bin ali li'annahum rafadu zaid bin ali saboda sun yi wato kakkaɓe mubaya'ar su daga zaidu bin ali saboda ya faɗi gaskiya da ta saba wa son zuciyarsu so suka yi ambaci abin da shine son zuciyarsu shi kuma yana matsayinsa na ahlul baiti yana matsayin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wani ya cika masa ido ya san zuciya ko ya faɗa abin da ba shi kenan ba shi yasa sai ya gaya musu gaskiya yace ina kaunar Abubakar ina kaunar Umar saboda su Abubakar da Umar dinnan waziran kakana ne sallallahu alaihi wasallam to tun daga nan sai ya bata musu rai suka ga bai ba su amsar da suke so ba sai suka fita sha'aninsa qawluhu wa man qaddama al-arba'ata ala jami'ihim ay ay jami'is sahaba duk wanda ya gabatar da waɗannan mutane guda hudu abubakar umar Uthman ali a kan ragowar sahabbai gaba ɗaya to wata rahama alal baƙin kuma yake cewa Allah ya ji kan waɗan sauran sahabban ya yi musu rahama min sahaba kama qala fi awwalil kalam kaman yadda malam ya faɗa a cikin farkon magana wa kaffa an zalalihim ay kaffa amma sadara ba'dihim min akhda ko sadara min ba'dihim min akhda kuma ya kame bakinsa amma sadara game da abin da ya bayyana min ba'dihim za ku sami naga kamar ni ana babu amma sadara min ba'dihim game da abin da ya bayyana daga wasu daga cikin sahabbai min al-akhta na kusakurai ya kama bakinsa baya cewa uffan akan wannan li'annahum laysu ma'sumina domin su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'asumai bane fi afradihim a ɗaiɗaikun su kowane sahabi shi a karan kansa zai iya daidai zai iya kuskure ba ma'asumi bane faqad yaqa'u ba'd al-akhta min ba'dihim domin hakika wasu kusakurai sun faru daga wasu cikin sahabbai walakin lahum min al-fada'il sai dai kar ka manta ko da yaushe sahabban nan suna da falala walahum min al-iman suna da imani wanda nauyinsa ya kai ma yugaddi khata'ahum wanda zai lullube kuskurensu nauyin imaninsu da falalarsu ta kai yadda kusakuran ma ba ma a kallonsu in ka kalli tarin kirkinsu ka kalli tarin aikin alkhairinsu ka kalli yaban da Allah ya musu ka kalli zaman da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kadai ya isa ya binne kusakuran da suka yi ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai kwaya ɗaya kwaya biyu haka walahum min suhba ga kuma wata babbar daraja da suka samu sun samu sahabbantaka da zama da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yugadi ma ya qaw min al khata'il yasir wannan kadai ya isa ya rufe ya binne abin da ya faru na kuskure dan kankani da sahabbai suka aikata ballantana har aka falasifi ka a ce wai za a faɗi kuskuren wani sahabi in ka yi lacca ka yi kuka faɗi kuskuren sahabi a lacca to ƙila za a iya laccoci guda ɗari game da falalar wannan sahabin kai ka yi lacca ɗaya ka faɗi kuskurensa za a iya laccoci kuma masu tarin yawa wayanda suke nuna nagartarsa da kirkinsa qawluhu fa huwa ala tariq al-istiqamati wal huda fi hadha al-bab ay man i'taqada fi as-sahabati bi hadha duk wanda yake da irin wannan aƙidar game da sahabbai cewa mutanen kirki ne nagartattu ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kirkaka ne to fa huwa min ahlil huda wannan yana daga cikin ma'abuta shari'a Allah ya sa mu a ciki haythu qaddama man qaddamahu Allahu minhum a inda ya gabatar da wanda Allah madaukakin sarki ya gabatar daga cikin su wa taradda anil baqin sannan kuma ya ce radiyallahu anil baƙin ma'ana yi addu'ar Allah ya yadda da sauran sahabban walam yaltamis lahumul akhda bai tafi lalibe da neman kusakuransu ba fa innahu yakunu min ahli sunnati wal jamaa to duk wanda yake da irin wannan game da sahabbai to yana cikin ahli sunnati wal jamaa li'anna hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa domin wannan ita ce mazhaba da aqidar ahli sunnati wal jamaa fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam was sunnatu an tashhada imam al-barbahari yace gaba ta 164 was sunnatu sunnah أن تشهدك شيدا أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله mutum goma nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan su bil jannati da cewa yan aljanna ne annahum min ahlil jannati la shakka fihi in kana so ka zama cikakken ahlu sunna ka yadda yan aljanna ne ko ko kwanto babu a ciki asharh qawluhu was sunnatu an tashhada anna al ashara ka shaida cewa mutum goma allazina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati annahum min ahli janna ay as-sunnatu an tashhada liman shahida ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bil janna ba za ka zama ahli sunna ba sai ka shaida da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida ko ga waɗanda manzon Allah ya shaida cewa yan aljanna ne wa humul ashara sune mutum goma al-khulafa'ul arba'a kalifofin nan guda hudu abubakar umar uthman ali wayannan duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana raye ya tabbatar da yan aljanna ne wa talha na biyar akwai talha wa zubair na shida akwai zubair wa sa'ad bin abi waqas na bakwai akwai sa'ad bin abi waqas wa sa'id ibn zaid bin amr ibn nufail na takwas akwai ainihin wato abin nan wato sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail ibn ammi umar bin al-khattab dan baffan sayyidina Umar ne radiyallahu an wa Abu Ubaida bin al-Jarrah na tara shine Abu Ubaida ibn al-Jarrah na goma kuma wa Abdurrahman bin Auf da Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anil jami wa'annan duk Allah ya kara musu yadda haula'i waɗannan هم الذين شهد لهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه sune wa'anda tun anan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaidar yan aljanna ne fa nahnu da haka mu nashhadu lahum bil janna mu ma muna ba da shaida cewa yan aljanna ne bi shahadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da shaidawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi game da su qawluhu la shakka fi faman shakka anna wahida min haula duk wanda ya kokwantan ɗaya daga cikin mutum goma nan laisa min ahal janna yace ba dan aljanna bane fa innahu yakunu kafiran zai iya zama kafiri dan ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yan aljanna ne shi kuma ya waro wani wanda ya tsana a cikin su ya ce ba dan aljanna bane fama baluka billadhi yal'anu ababakar wa umar to ya kuma ga mai tsine wa abubakar da umar an ce wanda ya ce shi bai yadda ɗaya daga cikin guda goma nan ɗan aljanna ba ne ma ya kafurta to ina kuma ga wanda yake tsinewa abubakar ya tsinewa umar wa ya sifu huma har ma ya dinga sifanta su bi annahuma sanamani cewa wai gumaka ne guda biyu wal iyazu billah qala al muallif rahimahullahu ta'ala wala nufrid bis salati ala ahadin illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi faqat imam al-barbahari ya ce gaba ta 165 wala nufridu bis salati ala ahadin ba za mu kadaita wani mutum ɗaya da yi masa salati ba illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sai fa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa faqat kawai wayannan shi kadai ne za mu keɓance shi mu ware shi shi kadai mu dinga yi masa salati الشرح قوله ولا نفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط الصلاة في اللغة ما أكن في ده صلاة ما أكن في ده الصلاة على ربتي هي الدعاء ما لك توا الصلاة إنك جانت الصلاة على ربتي أنا نفهم الدعاء وأما الصلاة في الشرع أما الشرع أنت أنت منين صلى فهي العبادة ita sallah wata ibada ce al-mubda'atu bit-takbir wadda ake fara ta da kabbar harama wal muqtatamatu bit-taslim wadda ake gama ta da sallama lima tashtamilu alai tattare da abinda ta kunsa min qiyamin na tsayuwa wa ruku'in da ruku'u wa sujudin da sujada wa julusin da zama wa qira'atil qur'an da karatun alqur'ani wa takbirin da kabbara wa tasbihin da wato da tasbihi fahiya a'malun ita sallah ayyuka ne wa aqwalun da maganganu mubtatahatun bit takbiri da ake bude ta da kabbara harama muqtatamatun bit taslimi wadda ake rufe ta ake gama ta da yin sallama hadhihi hiya salatu fi shar'i wannan ita ake nufi da ma'anar sallah a shari'a fa idza jumi'a bainal ali wal ashab in kaga an hada iyalai da sahabbai aka ce wa alihi wa sahabihi wajen yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam kaji an kawo annabi an ce wa alihi wa sahabihi aka ambaci al aka ambaci ashab humul qarafal alu to anan iyalan humul qarabatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam sune makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ashab su kuma ashab sahabbai jam'u sahabiyun ashab jam'i ne na sahabi guda ɗaya kenan wa qad la yakunu fi qarabatir rasul sallallahu alaihi wasallam zai iya kasancewa ba ana magana ne da makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane kawai wa qad yakunu kuma zai iya kasancewa da iyalan annabi ma da hakan aka ce wal ashab to sahabban annabi ai akwai wanda suke sahabbansa ne kuma makusantansa ne da hakan ana magana sahabbai suna ciki kamar yadda wani lokacin aka ce al iyalai in aka kawo al wal ashab to sai zama iyalai daban ashab daban sahabbai daban in ku aka kawo daya to daya yana iya shiga cikin daya shi yasa yace wa idza ufridal alu idan aka dayanta kalmar al aka ce Allah yayi salati ga annabi da iyalansa aka yi shiru to da khala fihim sahabatu sahabbai ma sun shiga ciki لأن الآل دومن كلمة آل يطلق إطلاقين أنا فسرت ده فسروري قد أبيو إطلاق أكوي فسر دن أكتي آل يراد به القرابة أنا نفهم مكو سنتا وهم الذين تعرم عليهم الصدقة سوني مكو سنتا من زن الله ده أكا هرم تامس تن صدقة وإطلاق أكو كمو تفسر تعال yuradu biha atba'uhu ana nufin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innal atba'a domin mabiya yuqalu lahum al su ma ana kiran su al mithlu ala fir'aun kamar ala fir'aun ya'ani atba'a fir'aun ana nufin mabiyan fir'aun wa alu muhammadin da haka aka ce iyalan muhammad alu muhammad ana nufin atba'u muhammadin mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka in aka ce ashab aka kawo al to sai zama al daban ashab daban al iyalansa makusanta ashab sahabbansa amma in aka kawo al ba a kawo ashab ba to zai iya kunsar su su duka za a iya samun sahabban su shiga ciki makusantansa yan uwansa na, na makusanta su shiga ciki domin kalmar al tana ɗaukan ma'anoni guda biyu ko dai makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka haramta musu cin sadaka ko zakka ko kuma al ma'ana ta biyu waɗanda mabiyan annabi ake rufe wanda sahabbai sun shigo ciki amma amma salatu ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam to sannan sai ina hukuncin yi wa wanda ba annabi ba salati mun tabbatar annabi ake yi wa salati sallallahu alaihi wasallam to ana iya wani mutum a yi masa salati mun faridan shi kaɗai kawai a ware shi ba a cikin misali a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kaga yanzu aka ce wa ala ali Muhammad in muka ɗauki al da ma'anar mai faɗi kaga mabiyan annabi sun shiga ciki to kaga a irin wannan yama ɗin mutum zai iya shiga cikin faɗin salati kenan to a iya ware shi kamar yadda ake ce Allahumma salli ala Muhammadin kuma a ce Allahumma salli ala fulan wahdahu shi kadai awul muslim wahdahu ko musulmi shi kadai kawai a ce Allahumma salli ala muslim fulan fa hadha yajuzu to ana iya yi wa mutum salati ya halatta a yi wa mutum salati malam yuttakhadh shi'aran matukar bai zama wani shi'ar dinsa ba kar ya zama wata alamar sa da an ganshi kawai a dinga Allahumma salli ala fulan Allahumma salli ala fulan kai ya zama shi'ar kar ya zama kamar wata ibada taqulu Allahumma salli ala fulan fahaza ja'izun ma lam yuttakhadh shi'aran in dai ba dauki wannan a matsayin shi'ar ba wata alamarsa in an ambace shi sai an yi masa salati misali da an ambace su kamar yanzu da an ce annabi Muhammad sai ka ji an ce sallallahu alaihi wasallam ko Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba za a ce kuma Harith shi ma a ce Allahumma salli ala Harith kamar yanda yan shi'a suke da an ambaci sunan wani su ce Allahumma salli ala fulan misali to shine sai malai yake cewa matukar bai zama shi'ar dinsa ta yanda duk da zara an ambace sai an yi masa salati ba dan dai kawai sau, sau daya a yi masa salati a ce Allahumma salli ala Harith ko Allahumma salli ala Sulaiman misali jifa jifa sau daya wannan zai zama to babu laifi an gane ko kama huwa inda rafida kamar yadda su a wajen shi'a suna iya yin haka ya zama shi'ar na mutum duk sanda aka ambace shi sai an ce Allahumma salli ala alaihi ko ala fulan wa amma salatu ala ghairir rasul بعض الأحيان amma yi wa wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba salati a wasu lokutan jifa jifa fala ba'sa bidhalika babu laifin an yi haka faqad qala sallallahu alaihi wasallam domin shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa kaga ba shi yi wa kansa salati ba sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kayi salati ga iyalan gidan abi aufa to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yayi wa wani cikin sahabbansa ko iyalan wani gida salati to babu laifi wani lokaci a ce Allahumma salli ala fulanin amma kai ya zama ko da yaushe ta yanda duk sanda aka ambace shi sai an je an ce Allahumma salli ala fulani an bayyanta ko wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 1426 Imam Muslim hadithi na 1078 hadithin Abdullah ibn Abi Aufa wallahu jalla wa ala amarahu bidhalik Allah mai girma da ɗaukaka ma ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin salati yi wa wani banda ba annabi ba salati qala ta'ala Allah ta'ala ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim Allah ta'ala ce khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu tutahhirhum ka tsarkake su wa tuzakkihim ka tsabtace su biha da wannan zakar wa salli alaihim kai musu salati da haka manzo Allah yin mutum ya kawo masa zakka ko ya karbi zakkar mutum sai ya masa salati Allah ya ce ya masa salati ai ud'u lahum shine kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle salatin ka gare su natsuwa ce gare su qawluhu wa ala alihi faqad aluhu almuradu bihim atba'u da hakan aka kawo iyalan annabi aka yi shiru ba a kawo da sahabbai ba to ana nufin mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ake nufi wanda iyalan nasa sun shiga ciki sahabbai sun shiga ciki قال المؤلف رحمه الله وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما إمام البربهاري رحمه الله يتي قبا تدريد ستين شدا وتعلم كسني أن عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما أن كشيش بسا ظالنشي wa man qatalahu dukka wanda ya kashe shi kana zaliman azzalimi ne ka rike wannan a matsayin akida sayyidina Uthman an kashe shi bisa zalunci wanda ya kashe shi kuma azzalimi ne faman aqarra bima fi hadha alkitab mala yace duk wanda ya yadda da abin da ke cikin wannan littafi da muke karantawa wa amana bihi yayi imani da abin da ke cikin wannan littafi wattakhadahu imaman ya rike abin da ke cikin wannan karatun da ke cikin wannan littafi a matsayin jagora walam ya shukka fi harfin minhu bai yi kokonto ba game da wata gaba daga cikin gabobin da muka karanta a cikin wannan littafi walam yajhad harfan bai yi musun wani harafi ba wahidan koda guda daya fa huwa sahibu sunnatin wa jama'atin imam al-barbahari yace wannan mutum ka tabbatar da ahlus sunna ne shi wal jama'a kamilun kuma cikakken ahlus sunna kadikta malat fihil jama'atu wanda sufar ahlus sunna wal jama'a ta gama kammala da cika a kansa wa man jahada harfan amma duk wanda kaga yayi musun wani harafi mimma fi hadal kitab daga abinda muka karanta a wannan littafin aw shakka fi harfin minhu ko yayi kokonto game da wani harafi ko wata kalma ko wata gaba a cikin wannan littafi aw shakka ko yayi kokonto wa waqafa ya tirje fa huwa sahibu hawan ma abocin san zuciya ne الشرح وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما هذا سبق بيانه wannan bayanin cewa an kashe sayyidina Uthman bisa zalunci wanda ya kashe shi azzalimi ne wannan mun gabatar da bayanin a baya amma gabar da Imam al-Barbahari yace duk wanda ya yarda da abin da ke cikin wannan littafi yayi imani da shi ya rike shi jagora bai yi kokonto ba game da wani bangare na wannan littafi bai yi musun wani wata gaba ba a ciki shine ma'abocin riko da sunnar annabi kuma shine ahlus sunna wal jama'a ma zukira fi hadha alkitab abinda imam al-barbahari ya ambata a wannan littafi huwa atiqadu ahli sunnati wal jamaa abinda yasa ya faɗa ka ba wani abu a cikin littafi a cikin wannan littafin face aqidar ahlus sunna wal jamaa to in ku har mutum ahlus sunna ne wal jamaa zai ce bai yarda da wata aqida ba a ciki bayan aqidin ahlus sunna ne a ciki rashin yadda yana nuna cewa lallai akwai son zuciya dan bid'a ne ba ahlus sunna bane tammi domin ahlus sunna tammi shine wanda duk aqidin da aka karanta a wannan littafin aqidarsa ce nan balam yaqul amma fa karka manta imam al-barbahari ba cewa yayi man lam ya'taqid ma qultu wanda bai yadda da abin da na faɗa ba ba haka yace ba dan karka je ka canza masa ma'ana ba cewa yayi wanda bai yadda da abin da na faɗa ba wa inna ma qala abin da shi Imam al-Barbahari yace man lam ya'taqid ma fi hadhal kitab wanda bai yadda ba ya zama masa aqida duk abin da ke cikin wannan littafin fa huwa usulu madhhabi ahli sunnati wal jamaa domin littafin ba wani abu bane a cikin sa face usul ne tushe ne na ahli sunna wal jamaa fala ma'akhadha alaihi fi hadha kalam da haka babu wata makama da za a kama Imam al-Barbahari a wannan gaba kama zannahu ba'd al-qurra kamar yanda wasu waɗanda suke suka karanta wannan littafi suke cewa kai malam wannan su wannan magana tasa kamar suna ganin akwai abun kama shi akan ta ya zai ce duk wanda bai yarda da abin da ke cikin littafin ba ba cewa yayi wanda bai yarda da abin da na faɗa ba abin da ya faɗa zai iya zama daidai ko kuskure amma abin da ya rubuta a cikin littafin haka yake duk da goyon bayan ayoyi da hadisai shi yasa sai yake cewa duk wanda bai yarda da abin da ke cikin wannan littafi ba to kamar bai zama ahlus sunna wal jama'a ba domin ba abin da ke cikin littafin sai aqidar ahlus sunna wal jama'a an fahimta to shine sai Sheikh Fawzanul Fawzan yake cewa karka karka cakuɗa zancen imamul barbahari ba cewa wanda bai yadda da abin da na faɗa ba cewa yayi wanda bai yadda da abin da ke cikin wannan littafin ba shi ko wannan littafin tun daga farkonsa har zuwa nan mun ji aqidu ne na ahlus sunna usul ne na ahlus sunna wal jamaa da haka ba ba ba wani kuskure bane da za a ce an kama malamin anan لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة domin a wannan lissafi ba wani abu ya rubuta ba face usul na ahlus sunna wal jama'a faman ankara shay'an minha shi yasa duk wanda yayi inkarin wani abu daga ciki au ankaraha ko yace littafin ma gaba ɗaya yana inkarin sa fa huwa dallun wannan batacce ne la shakka ko kwanto babu fa huwa sahibu sunnatin wa jama'atin kamilun kad iktamala fihi al jama'a li'annahu utaqada ma alayhi ahlus sunna da ya ce kuma duk wanda ya yarda da abin da ke cikin wannan littafin to cikakken ahlus sunna kenan domin ya kudirce abin da duk ahlus sunnatu wal jama'a na duniya akai suke mimma zukira fi hadal kitab daga abin da aka ambata a cikin wannan littafi wa idza ataqada i'tiqad ahlus sunnatu wal jama'a in ko mutun ya kudirce aqida irin ta ahlus sunna wal jama'a sara minhum ya zama a ciki ya zama dan cikin su kenan ya zama shi ma ahlus sunna wal jama'a wa man ankara shay'an min i'tiqad ahlus sunnati wal jama'a wanda ko yace bai yadda da wata aqida ba cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a sara min al mubtadi'a ya zama cikin yan bid'a wal iyazu billah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin